محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شفيع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شفيع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شفيع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شفيع الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش أعوذ العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقي في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وغيض البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التيجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أهنئه أبجله وهتم على الشعراء كذا أهبا بطاها ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهيبه تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها قصوصا لو رآها بمولده أرجي كل خير وأشرب ما أسر بل مياها بمولده أرجي نيل فتح أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبوها سلام على آل وصحب بعد طه محمد بسيط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكريم حق قدره ومقداره العظيم ‘yan uwana musulmi, maza da mata, manya da yara masu sauraronmu, masoya annai Muhammadu sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama, idan ba ku manta ba, a zaman da muka yi jiya, mun gaya muku cewa manzala sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama shi ne fiyayyen halitta, kuma mai girma ne, mai kwarjini, sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama tafiyarsa kuma yana yin ta ne da ƙarfi da himma da kuzari da natsuwa. sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan muka gaya muku cewa idanuwansa manya ne ƙwayar idan tana da kaifi ƙwarai da gaske gada-gada ne idan mutum ya ganshi ba zata sai ya tuntuɓe su hamsin kwarjinin idansa yana wulaƙantar da kwarjinin idan ɓauna yayin da take kiwo a cikin sarƙaƙiya ko surƙuƙin daji ko lambu ko gona sannan mun gaya muku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashin makiftai sannan yana da yalwar goshi yana da manya-manyan ɗabi'u waɗanda ba za su ƙidayu ba, sallallahu Alaihi wa sallama. To, yau kuma za mu gaya muku yanayin gashin girarsa, sallallahu Alaihi sallama, da kuma yanayin tsawon karan hancinsa, da kuma yanayin kewayen fuskarsa, sallallahu Alaihi sallama, da kuma irin kaurin gemunsa, da kuma faɗin ƙirjinsa. Sallallahu Alaihi wa sallama, Maulan Mushi Ibrahim a cikin wannan harafi na abarkun bada, yana cewa أزج وأقنا وجه داه مدور ولهيته كسا وصدر موسع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله أزج وأغنى وجهه طه مدور ولحيته كثا وصدر موسع ومنكبه أعظم به وعظامه ضخام وربع القد طاه المرفع كذا عدد عبل وعبل ذراعه مرحى براحات والانوار تلمع وسائل اطراف وغير مشظب عظيم كراديس من الخلق يرفع وأطنب ثقر إن تاب السما ينجلي كهب غمام عولك البرق يلمع وأشنب ثقر إن تبسم ينجلي كهب غمام أو لك البرق يلمع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salamullah yace azajju manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai matan kwarin gashin gira ne dogaye sirara kuma lankwasassu laraba suna cewa zajjal hawajibu zajajan gashin gira yayi tsawo ya tankware azzajaju ma'anan shi istiqwasul haji baini ma dulihima lankwasar gashin gira tare da cikar gasu a ciki kila kuma suka ce dikkatul haji baini ma asubuge ma sirantakar gashin gira tare da cikowarsu shi yasa Hind ibn Abi Hala yake cewa al-Imam al-Hasan alayhi salam kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam azzajjal hawajib sawabiga min ghairi qaran bainahuma irqun yudurruhu al-ghadab manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance mai matan kwarin gashin gira ne sirara cikakku ba tare da girar dama ta haɗe da gira hagu ba a tsakaninsu a tsakiyar goshinsa akwai wata jijiya siririya jini yakan cika ta idan ransa ya ɓaci sai ta ja sai ta ƙara korar giran dama gefe ta kori gira hagu gefe sallallahu alaihi wa alihi sallama alhawajib jam'i ne na hajibu ma'anan hajib shine gira wato saman ido shi ake kira hajib fatar saman ido kana iya kiran hajib naman fatar saman ido da kuma gashin da ke kan fatar duka hajib ne ko kuma ka kira gashin shi kadai hajib a riwayar ummu ma'bad cewa ta yi kana azajja a karana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai siraran gashin gira ne cikakku kuma haɗaɗɗu gashin girar dama da ta hagu sun haɗe wuri guda ya ni makarunal hajibai mai sadaddun gashin gira biyu sallallahu alaihi wa alihi sallama gashin kansa ya fi gashin gemunsa kauri gashin gemunsa kuma ya fi gashin bakinsa kauri gashin bakinsa kuma ya fi gashin girarsa kauri gashin girarsa kuma ya fi gasun maƙibtansa kauri wato ƙarshen sirantaka a cikin gasun jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine gashin idansa gashin makiftansa sirara ne baƙaƙe lankwasassu gashin girarsa kuma girar ta tankware a ƙarshe kuma ta cika da gashi fatar fara an cuɗanya ta da ja ɗan uwa ya zaka ga baƙin gashi akan farar fata wadda aka cuɗanya ta da ja ga manya-manyan idanuwa farin fari tar baƙin baƙi wulik ga waɗansu siraran jijiyoyi masu jan jini a gefen idanuwan suna ƙara wa idan kwarjini sallallahu alaihi sallama ga kyau ga kwarjini ga tsoron Allah ya ce wa akana kuma manzo Allah sallallahu alaihi sallama mai tsawon karan hanci ne kuma mai siririn zozan hanci hancinsa bai faɗi ba saman karan hancinsa wane flasha tsakiyar karan hancinsa akwai ɗan tudu kaɗan shine hindubnu abi hala yake gaya al-imam al-hasan alaihi salam a cikin sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqanal irnin lahu nurun ya'lu yahsabuhu man lam yata'ammalhu ashamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tsawon karan goran hanci akwai haske yana dagawa daga zozan hancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane flasha wanda bai tsaya ya lura da annabi da kyau ba zai dauka yana da tudu ne a tsakiyar karan hanci ba tudu bane haske ne ke tashi الشم الزج الهاجبين مفلج كهيل الجفون أدعج العين أهدب صلى الله عليه وآله وسلم مي tsawon zozan karan hanci sallallahu alaihi wasallama me matankwarin gashin gira me yalwawo shirya me bakin gefen ƙasan fatar makiftan idanuwa me gadagadan idanuwa me yawan gashin makiftai sallallahu alaihi wasallam shi ya ce waje hudaha mudawwarun ya ce waje hudaha kaga fuskar annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta mudawwarun kewayayya ce amma ko tana da ɗan tsawo kaɗan ba kamar ƙoƙo ba shi yasa a riwayar sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu cewa yi kana ja'dan rajulan wa lam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami wa kana fi wajhihi tadwirun abyadu mushrabun ad'ajul aynayn ahdabul ashfari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai matsakaicin gashin kai ne, gashinsa ba curarre ba ne, ba kuma sakakke ba ne kamar yizga, ba kamar gashin mata ba ne, ba kuma kamar gashin mazajen baƙaƙen mutane ba ne, yana tsakiya, shi bai zubo ba, shi bai dunkule ba, sannan manzalla sallasalan ba mai jiki ba ne balle ka ga timbi a cikinsa, bai da ƙibar da har fuskarsa za ta zama rawul ta kewaye. mafi yawancin masu ƙiba su ne za ga fuskarsu ta yi rawul haka kamar ƙoƙo. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da ƙiba yana da jiki madaidaici amma bai da ƙiba, bai da rama, bai da ƙashin wuya, bai da tumbi a ciki. Fuskarsa kewayayya ce, fari ne, farin kuma an cuɗanya shi da ja, mai gada gadan idanuwa mai yawan gashin makiftai, مدور وجه أنور متجرد كأن الضحى في وجهه ليس يقرو manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kewaye ya fuska ne mai hasken wurin da ya tsiraita daga barin tufa kai ka ce ranar hantsi ta fuskarsa take bullowa ko ba ta da ranar faduwa hakika an tambayi Jabiru aka ce masa wai shin fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar takobi take saboda ba iya hada ido da shi kwarjininsa ya kai ya kawo ga haske sai ce la bal misla shamsi wal qamari wa kana mustajiran sallallahu alaihi wasallama yace a fuskarsa ba kamar takobi take ba fuskarsa wane rana wane wata kuma kewayayya ce tana da tsawo kaɗan waje huɗa hamu da warun fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bar kewayewa ce da haske da yawan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'ina suna so su rika sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaifin takobi saboda kwarjinin sa yana yanke ganin mai gani duk yadda ka kai da tsaurin ido in kuna hada ido sanda zaka sunkuya baka sani ba kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai janyo hankalinka na ka kalle shi amma jalalarsa kuma za ta dukar da kanka ta ce sunkuya dan babarka sallallahu alaihi wasallam ba ƙuramar ido to akan wannan ne ma har Ka'abu dan Zuhairu lokacin da ya masa baitukan banar su'adu fa qalbi yawman matbulu yake cewa innar rasula la sayfun yustaba'u bihi manzo Allah ya canza masa la nurun yustaba'u bihi innar rasula cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam la sayfun wallahi takobi ne sai ce la nurun wallahi haske ne wajhu daha mudawwarun fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kewaye ya ce da haske sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya sun haɗu akan cewa fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafi komai haske tafi rana tafi wata ballantana wannan lantarkin namu ya tala'ala'u bin nuril bahiri kamar yadda hindumnu abi hala ya sifanta shi ya tala'ala'u wajuhu tala'alu alqamari lailatal badri ummu ma'bad tace ra'aytu rajulan zahiran wada'a hasanal khalqi malihal wajhi qasiman wasiman abi dufaili yace kana abyada malihal wajhi idza surra ka'anna wujuhu mir'atun wa ka'anna al-badru yura fi wajhihi sayyidina abubakar yace ka'annahu daratu qamarin sai da Aisha ta ce ka annahu qid'atu qamarin bara ibn azim yace a hasanan nasi wajahan abi huraira yace ka anna shamsa tajri fi wajhihi sayyidina ali ce duk kuna bata kanku lokaci man ra'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ganshi ba zata saboda kyau da kwarjini sai wata makyarkata ta kama shi idan bai iya rike fitsari ma tsulawa zai a wando sallallahu alaihi wa sallama idan mutum ya ga annabi ba zata sai ya tuntube su hamsin saboda kwarjini da kyawu amma duk mutumin da ya taɓa yin hurɗa da manzo Allah sallallahu alaihi sallama har ya zauna da shi ya kalli ɗabi'unsa to sai ya ji ya fi ƙaunarsa fiye da ubansa da uwarsa da matarsa da ƴaƴansa da gidansa da dukiyarsa da kansa da ransa duk wanda zai baka labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce maka zai kafin na gan shi ban taɓa ganin irinsa ba bayan na gan shi ban ƙara ganin irinsa ba faman kana aw man za yakunu ka ahmadin sallallahu alaihi wasallam a da can waye taba zama kamar annabi ahmadu bushra isa a yanzu kuma wa zai iya zama kamar annabi ahmadu bushra isa maulana shi ibrahim Allah ya kara mar yadda yace walastu ara mustahsanan gaira wajhihi falaysa jamalun gair wajhi almudassir tunda nake ban taba ganin wani abu mai kyau ba banda fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bari in takaice maka babu wani kyawu ga baki ɗaya idan ba fuskar abin lullubewa da bargo ba yace walihi ya tuhu kassan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai kaurin gemu ne kamar yadda hindubnu abi hala ya sabanta imam al-hasan alaihi salam a kanal irnin lahu nurun ya'lu ya sabu man lam yata'ammalu ashamma kassan lihiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kaurin gemu ne matsakaici a wata riwaya kasifan lihiya mai kaurin gashin gemu a wata riwaya azimar lihiya mai babban gemu matsakaici wanda ya yi wa haɓasa daidai bai wargaje ba bai tarwatse ba bai watse ba ba siriri ba ne ko ba cukurkuɗaɗɗe ba ne wato allihiyatu da kisra a wurin malaman harshe shine ashirun nabitu alal khaddaini wa zaƙani gashin da ya tsiro a bisa kumatu da kuma haɓa jami'insa shine lihan gemuna gemuna gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babba ne kaurara ne gasun jiki su ma kaurara ne ba sauƙaƙa ba ne amma matsakaita ne bai dogo da yawa ba bai kauri da yawa ba bai tarwatse ba bai watse ba bai cunkushe ba domin tsawon gemu akwai wurin da in ya kai to yana gwada rashin hankalin mai gemu. Laraba suna cewa gwargwadon tsawon gemu gwargwadon rashin hankalin mai gemu. To manzo Allah ko Allah ya gaya mana wa ma sahibukum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun. Wa sadrun muwassa'u kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da babban kirji abin yalwatawa da ilimi da asiri da haske da ma'rifa. a riwayar Hindu ibn Abi Hala da yake sifanta Imam Al-Hasan ce masa yayi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama badinan mutamasikan ko badinun mutamasikun sawa albadini was sadri ko sawi albadini was sadri arida sadri ba'ida ma bainal mankibaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba siriri bane ba kuma mai kiba bane matsakaici ne sallallahu alaihi wasallam bai da rama bai da kiba kuma jikinsa ba lakwab-lakwab yake ba kamar irin jikin mata ko kuma jikin masu kiba ko kuma jikin mutane wanda yake kasalallu ko marasa lafiya a jikinsa a haɗe yake a cure amma bai cure irin na masu kokowa ko daga karfe ba ko ‘yan dambe cikinsa bai fi ƙirjinsa ba ƙirjinsa bai fi cikinsa ba da yawa mutane za ka iske wani kirjinsa ya lotsa cikinsa ya turo wani cikinsa ne ya lotsa kirjinsa ya turo amma na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi daidai da kirjin da cikin sun tafi daidai sambal yana da fadin tsakanin kafadar dama da ta hagu a wata riwaya kuma rahbas sadri mai yalwar kirji wannan aya ce ta nagarta da jarumtaka da sadaukantaka fadin kirji yana gwada alamar jarumtaka ne yana daga sifar da ake yaban mazaje da ita amma da faɗin ƙirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yalwar kafaɗinsa bai da gashi a ƙirji a barbaje gashi bai warwatsa a cikin ƙirjinsa ba gashi bai warwatsu akan mamunansa ba gashi bai warwatsa akan cikinsa ba shi yasa hindubnu abi hala yake ga imamul hasan alaihi salam lokacin da ya tambaye shi akhbirni an sifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر كاكنكا صلى الله عليه وسلم بيد غاسون كرجي بركتي بيد سوكما أتشكنسا آآ كاكنكا ينا دون إرن غاشي سيرارا daga daidai labba kwalokon nan na tsakiyar kirji zuwa bakin cibiyarsa kamar an zana da rula haka suka kamar an an, an shirya su shiryayyu jerarru a miƙe suka tafi samban sai da suka je bakin cibiyarsa sai suka tsaya a wurin sannan yana da gashi a kan tsintsiyar hannunsa ya kwanta lib lib lib lib gwanin ban sha'awa sannan yana da gashi a kan saman kafaɗinsa guda biyu kuma yana da gashi a saman kirji ƙasan wuya yana da gashi a wurin sallallahu alaihi wasallam daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ma bai da gashin hamata hamatarsa haske take da'iman idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka hannunsa zaka dauka an kunna fitila ne a cikin hamatarsa sai waɗansu malaman suka ce a'a ai hasken hamatarsa ba zai hana gashi ba yana gyarawa ne yana cirewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam asilu khududin anjalun kaslihiyatin dawilu bananin wasi'us sadri ashnabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai saukin kumatu ne bai da tudun kumatu bai da rama a kumatu dan alamar tudun kumatu alamar haɗama ne rama a kumatu alamar yunwa ne mai manyan idanuwa mai kaurin gemu mai tsawon ‘yan yatsu mai faɗin ƙirji mai hasken haƙora sallallahu alaihi wa alihi sallama shehu radiyallahu ya ci gaba ya ce wa man kibuhu a azin bihi wa izamuhu dikhamun wa rab'ul qadd dahal muraffa'u wa man kibuhu yace kaga kafadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a azin bihi ka yi mamakin irin girmansu, wato manzala sallallahu Alaihi wasallam azimal manki ne, mai manya-manyan kafaɗu, kuma yana da gashi a kan kafaɗin. Manzala sallallahu Alaihi wasallam ash'ariyul mankibi ne, wa izamuhu ƙasusuwan jikinsa kuwa dihamun gwaɓaɓa ne, wato addihamu ma'anan shi al'azimu manya-manya, addakamu da fataha ma'anan shi duk wani abu babba ana kiransa addihamu ko addakamu wato al'azimul jirmi. mai girman jiki, alkasirun lahami mai yawan nama, laraba suna cewa da kuma dakhman wa da khamatun, ana kiran hanya mai faɗi a dakhamu, babbar hanya, ana kiran ruwa mai yawa ko kuma ruwa mai nauyi a dakhamu, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa nauyi a sikeli, da za a ɗauki halittan Allah ga baki ɗaya a sa a sikeli hannun sikeli ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau hannu ɗaya na sikeli nauyinsa sai ya ɗaga halittan Allah duka shehu yana cewa wai walam tunsinil ayyamu mihraba ahmadin wa min barahul fakhmal munira faqabbahum yau da gobe bata isa ta mantar da ni mihrabin annabi Ahmadu Bushra Isa ba hakanan yau da gobe bata isa ta mantar da ni mimbarin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai girma abin haskakawa hakika wannan mimbari ya kasaita wa rab'ul qaddi daha yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta mai matsakaicin tsawo ne ba dogo bane can can ba gajere bane dab dab ba fari bane kau ba ja bane dau ba mai jiki bane balle kaga timbi ba ramamme bane balle kaga kashi a wuyansa almuraffa'u abin daukakawa akan duk wani mai tsawo wato shi annabi ba dogo bane fa amma Allah bai halicci wata mace da za ta haifi ɗan da ya fi ma'aiki tsawo ba, sallallahu Alaihi wasallam, in yana shi kaɗai za ka gan shi matsakaici, amma in ya jiro da dogo sai annabi ya kere shi, Allah bai yadda wani ya fi shi tsawo ba. Abi Huraira yana cewa, kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam rab'atan wa huwa ila tsuli aqrab. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance mai matsakaicin tsawo ne madaidaici, amma ya fi kusa ya zuwa ga tsawo, bai yi kusa da gajere ba. A riwayar Anas, Allah ya ƙara mar yadda cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance matsakaici ne mai matsakaicin tsawo ba dogo bane zankalele ba gajere bane dunkulele mai kyawun jiki jikin annabi duka mai kyau ne duk abin da ka kurawa ido a jikin annabi sai ka ce abin yafi komai kyau a jikin shi in ka kurawa gashin sa ido zaka ce gashin sa yafi komai kyau a jikin shi in ka kura goshinsa ido zaka ce goshin ya fi komai kyau haka ido haka hanci haka kumatu haka leɓe haka haƙora haka wuya haka kafaɗa haka duk jikinsa haka yake sallallahu alaihi wa alihi sallama shi madaidaici ne komai nashi madaidaici ne komai nashi madaidaici ne kamar yadda hindubnu abi hala yake sifanta imam al-hasan mu'tadilul khalqi badinun mutamasikun sawa'ul badini was sadri ko mu'tadilal khalqi badina mutamasika sawa albaɗini wa sadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madaidaici ne mai matsakaicin tsawo mai madaidaiciyar halitta mai jiki ne a haɗi a cure ba mai jiki bane sakakki kaga jikin shi yana rawa kamar mace a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haɗe yake kowane noti Allah ya ɗaure shi da kyau da cikinsa da kirjinsa daidai ne kirjin bai fi cikin ba cikin bai fi kirjin ba a riwayar bara ibnu azibin Allah ya ƙara mar yadda cewa yayi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance mai matsakaicin tsawo ne mai nisan tsakanin kafadun dama da hagu kafadarsa ta dama da kafadarsa ta hagu suna da tazara saboda fadin kirji ba dogo bane ba gajere bane Anas ibn Malik idan zai sifanta shi kuma sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa bit tawil ba'in ولا بالقصير ولا بالأبيض الأحمق ولا بالآدمي ولا بالجعد القطري ولا بالصبت sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba dogo bane zankalele ba gajere bane dunkulele ba fari bane kau ba ja bane dau ba mai dunkulallen gashi bane ba kuma mai sakakken gashi bane gashinsa bai cure ba bai zubo ba a tsakiya yake a riwayar Imam Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu cewa لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير من الله صلى الله عليه وسلم با دوغو بني با gajere bane a wata riwayar kuma ta sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل الممجد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطد ولا بالصبط ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار صلى الله عليه وآله وسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba dogo bane cancan ba kuma gajere bane dabdab mai matsakaici ne a cikin jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai curarren gashi bane dunkulalle ba ko mai sakakken gashi bane kamar yisga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai jiki bane balle kaga timbi ba ramamme bane balle kaga kashi fuskar sa ba ta rahul ba kamar yadda masu kiba suke kaga mutum mai kiba fuskar sa sai ta rawul yadda ka san katun sannan fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da kewaye kaɗan ba ta kewayen da yawa domin tana da ɗan tsawo kaɗan ba ta tsawo ba ba ta rawul ba manzo Allah fari ne abin cuɗanyawa da ja idan ya shiga cikin turawa ya fi su ja in ya shiga cikin larabawa ya fi su fari mai gada gadan idanuwa masu kaifi amma babu sha'awa a ciki sai dai tsoron Allah mai yawan gashin makiftai na idanuwa a riwayar Hindu ibn Abi Hala shi ko cewa yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fakhman mufakhaman yatala'alu wujuhu tala'alu al-qamari laylatal badri atwana min al-marbu'i wa aksar min al-mushazzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai girma ne abin girmamawa fuskarsa tana haskewa ne hasken wata daren goma sha hudu ya fi matsakaici tsawo amma kuma bai kai zoren yunwa ba dogo kenan a riwayar baihaqi da ibnu asakir cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam yakun yumashihi ahadun yunsabu ila tuli illa tala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance babu wani mutum da ake dangantawa zuwa ga tsawo in dai zai joro da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kere shi domin Allah ta'ala bai yadda dan wata mata ya fi annabinsa tsawo ba sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda surarsa ta cika ma'anarsa kuma ta cika qawimu qanatin lam yakun mutaraddidan qasirun wala huwa bitawil mushazzabu walakin wasidan rab'at alqadd da'ilun mumashiyahu sa'yan ila duli aqrabu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam yakun bitawili wala bil qasiri walakinahu ila duli aqrab manzo Allah ba dogo bane ba gajere bane amma ya fi kusa da tsawo sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu anhu ya ci gaba yace kaza adudun ablun wa ablun zira'uhu murahhabu rahatin walan waru talma'u wato kaza adudun haka nan kuma dantsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anan dantse shine ma bainal mirfaqi ila al-katifi wato daga saman kafada zuwa gwiwan hannu nan wurin ake kira dantse shehu radiyallahu anhu yace ablun to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kauri ne wa ablun zira'ahu kuma tsintsiyar hannunsa shi ma mai kauri ne wato ma'anan ablu ad-dakhamu ma'anan dakhamu al-azimu ma'ana dantsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma ne mai kauri ne mai ƙarfi ne yani abula adudahu dantsansa yayi kauri da kuma wabiyar da dan tsanan sallama yana da kauri yana da haske wa a abala zira'ahu sannan kuma tsintsiyar hannunsa shi ma yana da kauri kuma yana da haske al'abla'u ma'anan shi as-sakharatul bayda farin dutse shi ake kira al'abla'u farin dutse to dan tsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin karfi da haske kamar farin dutse sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan tsansa mai kauri ne kuma fari ne zira'insa shi ma mai kauri ne kuma fari ne dogo ne zira'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi ya kwanta lub-lub-lub gwanin ban sha'awa akan tsintsiyar hannunsa in dubnu abi hala yana sifanta zira'insa da kafadarsa da saman kirjinsa yake cewa ash'aru zira'aini wal mankibaini wa ali sadri dawilu zandaini shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da sifanta mana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to bar kuma in ga muku yanayin tafin hannunsa murahhabu rahatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yalwan tafin hannu ne ga kauri ga tsawo ga faɗi ga taushi tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arrahabu ma'anan shi alwasi'u mai yalwa murahabu rahatin walan waru talma'u in dubnu abi hala lokacin da imamu hasan ya nemi a sifanta masa kakansa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da rahabar raha mai yalwar tafin hannu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi rahabu sadri ne mai yalwar kirji kuma rahabu zira'i mai yalwar tsintsiyan hannu yani wasi'ul quwwati inda shada'idi mazalla mai yalwar karfi ne yayin da aka shiga tsanani sannan kuma shi wasi'ul kaffi ne mai yalwan tafin hannu ma'anan mai yalwan tafin hannu wasi'ul judi mai fadin baiwa da kyauta karimal adaya wasi aljudi matara lidaifi karimin kad aja da maƙala jawadun karimin basidul kaffi mun'ima sallallahu alaihi wa alihi sallama larabawa idan mutum yana da hazaka da fahimtar karatu da wuri suna kiransa rahabul fahmi rahabul fahmi wato muttasiul aqali mai yalwar hankali ba ya zai iya kama karatu arrahatu ma'ananta badalul kafi cikin tafin hannu shi ake kira raha tare da wato cikin yatsun hannu da tafin hannu da yatsun hannu baki ɗayansu ne an haɗa sai a ce arrahatu murahabu mai yalwan rahatin tafukansa na hannu guda biyu walanwaru talma'u za ka ga hasake suna walƙawa daga tsakanin ‘yan yatsunsa guda biyu saboda tsabar kyauta. Ibn Battal yana cewa kanat kaffuhu mumtali'atul lahman tafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya cika da nama wa ma zalika kanat layyina tare da cikuwar naman amma mai taushi kuna gaisa zaka ji kamar ka sa hannu a cikin auduga ko kuma kyallan karan miski kashinsa mai ƙarfi tafin hannunsa mai taushi kamar yadda ya zo a hadisin Anas ibn Malik Allah ya ƙara mar yadda yake cewa ma masistu khazzan wala hariran alyan min kaffi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ban taba taba wani karan miski ba ko wani yadi da aka yi shi da auduga wanda ya kai taushin tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafin hannu babu abin da ba zai iya kyauta da shi ba sahabbansa ba cewa suka yi da annabi zai laluba ya rasa abin da zai dauka ya baka da za a ba shi ran shi a hannun shi zai dauki ran ma ya mika ma kawai abin shi saboda tsabar kyauta sallallahu alaihi wa alihi wasallam shehu radiyallahu anhu ya ci gaba yace wasailu atrafin wa ghayru mushazzabin azimu karadisin min al-khalqi arfa'u yace wasailu atrafin bayan kasancewa samura habrahatin mai yalwar tafin hannu hakika hindubnu abi hala ya sifanta shi a gaban jikansa imam al-hasan alaihi salam cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rahburaha shasnul kaffain wal qadamain sa'ilul atraf shine ce wasailu atrafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai dogayen ƴan yatsu ne a wata riwaya sha'ilul atraf a wata riwaya sa'inul atraf a wata riwaya sa'irul atraf amma manufar duka waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yatsunsa ba gajeru bane dogaye ne fakhamatun galizatun layyinatun manyan yatsu kaurara tausasa wasailu atrafin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tsawon ‘yan yatsu ne, ɗulan mu'tadilan bainal ifraɗi wa tafriɗi, tsawon bai yi yawa ba kuma bai kasa ba, tsawon yatsunsa madaidaita ne, yana daga abin da ake yabo da shi mai dogayen yatsu, wa gairu mushazzabin ba gajajjeru ba ne, wato nan akwai ma'anoni guda biyu, Hausawa a suna kiran mutumin da yake marowaci mai gajerun yatsu. In ka ji Hausa sun ce, a ai wani mai gajerun yatsu ne, ko kuma kaji sun ce wani ai hannun kuturu ne ko kuma kaji sun ce wani ai ai mai hannun ‘yan damba ne wato duka kinaya ce ta zuwa ruwa wato bi ma'ana mutumin nan marowaci ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa gairu mushazzabin ba mai gajejjerun yatsu bane ba mai hannun kuturu bane ba kuma mai hannun ‘yan damba bane sallallahu alaihi wasallama kana ajwadal wara manzo Allah shine mafi baiwar talikai wa inni la ta'aruni li zikrahu hizzatun jawadun yunassisu ba isral lawaqi yace ku sani cewa ni barhama abdullahi duk sanda aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata irin makyarketa da raurawar jiki da karsashi suna kama jikina domin ko shine mai baiwa mai kyauta wanda baiwarsa take mantar da ni hadari mai zubar da ruwa bayan walƙiya sallallahu alaihi wasallama yace azimu karadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai girman madauran gabobi ne wato duk wani joint na jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma ne saman kafadu gwiwan hannu gwiwan kafa duka masu kauri ne da kuma idan sawu sayyidina ali karramallahu jawhar jallahu ta'ala yana sifanta shi ke cewa lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri shasnul kaffayn wal-qadamayn dakhmur ra'si dakhmul karadis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba dogo bane ba gajere bane mai kaurin tafukan hannu, mai kaurin tafukan ƙafafuwa, mai gwaɓaɓan ƙasusuwa, sannan mai babban kai, mai girman maɗaurai. Wato, ma'anan azimu karadisin shi ne mai manya-manyan gaɓoɓi, gaɓoɓin ƙashi, ma'ana shi ne ma'anan jalilul mushashi, wato mai manyan maɗauran ƙasusuwa, gaɓoɓi kenan. Alkaradis jam'i ne na kurdus. shine kan ƙashin gaba duk wasu ƙasusuwa guda biyu idan sun haɗu Allah ya kan sa wani noti a wurin sai ya ɗaure su kamar gwiwan hannu gwiwan ƙafa kafaɗu to na annabi wannan wuraren masu girma ne sosai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ake kira kurdus ko kuma jam'insa karadis saboda haka girman maɗauran gaɓoɓi yana gwada cikar ƙarfin bawa ne shine azimu karadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai manyan maɗauran gaɓai ne min al-khalqi arfa'u sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman halitta Allah baki ɗaya ƙadari shine mafi girman halittun Allah baki ɗaya nasaba shine mafi girman halittun Allah baki ɗaya surkunta shine mafi girman halittun Allah baki ɗaya a ilimi shine mafi girman halittun Allah baki ɗaya a ladabi shine mafi girman halittun Allah ga baki ɗaya a tsoron Allah shine mafi girman halittun Allah ga baki ɗaya a wurin baiwa قلنا أردت قصيدة يوما عن الطا فقمت مسارعا أنشطها نشطة بمدح محمد خير البرايا وأعظم في الورى من ذاق إقطاء له شرح الإله تعالى صدرا وعنه الوزر والسوءات حط له رفعت يد الرحمن ذكرا وقد بسطت عليه الفضل بسطا سخي النفس سح اليد لو لم تكن في الكف إلا الروح أعطى يزيد سخاءه في كل يوم إذا زادت قلوب الخلق قحطا به جاء الإله بخير دين لينذر خلقه عربا وقبطا فقام العذق يشهد صدق طه ولا عجب لو استنطقت خمطا ومن في الأرض والسماوات قروا سوى من ضل في الدنيا وشطا نبي جاءنا من أمر ربي لينذر أمة في الناس وسطى فحررنا وقد كنا عبيدا ولم نعرف سوى قيدا وصوتا وأصبحنا على الدنيا ملوكا قطعنا في العلا والمجد شوطا كفاه عداءه المولى فقامت تحيك العنكبوت عليه خيطا كفاه عداءه المولى فقامت تحيك العنكبوت عليه خيطا فماذا في الرسول سيجري قرد فرنسي رمته البغي سقط بلا نسب فليس سوى رقيع وقد أخذوه من ربه لقطا تناديه العباد حفيد قرد وقد عرفوه للخنزير سبطا حفيد الرجس قئت القيح إفكا ويخرج فوك عند القول غوطا رضعت الرجس من ثدي البغايا وقد حملتك في الأحشاء شمطا طعنت بخير من أمسى وأضحى وأعظم من حوى رزقا وأعطى ولو وزن اليهود مع النصارى ما سابون في نعليه خيطا أثاروا ذكره في الأرض حقدا فعم عبيره الدنيا وغطى نبي رحمة للخلق طرا تؤط ببره الأكوان أطأ فمنه الشمس تخجل إن تبدى وإن ينظر إليه البدر طأطى لقد عرج السماء فزاد عزا وصاغ المجد للعليا وخطى وقد زكاه رب العرش فضلا فلم يحدث مدى الأيام غلطا ولم تروي شفاه الدهر يوما بأن محمد المعصوم أخطأ طبيب طيب طبنا وطابت بطيبه طيبة للطيب أعطى وختم القول صلى الله ربي على المختار من للفضل أعطى دواما ما السماء همت بقطر وما طير على فيها sallallahu alaihi wasallam yace wa ashnabu sagrin in tabassama yanjali ka habbi gamamin aula kalbarki yalma'u shehu radiyallahu anhu yace to kuma bari in gaya muku labarin haƙoran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda hasken su yake yace wa ashnabu bangaren haƙoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa wa huwa shanibun wa shanibun wa ashnabu haƙoransa suna da ruwa kuma suna da haske kamar gilasai kuma suna da ƙwari suna da sanyi suna da ƙamshi. Ashanabu wato manan shi jamalu thagari wa safa'ul asnani, kyan wushiriya da kuma tsarkin haƙora. Wa ashanabu sagarin, manzala zalazalama mai tsananin hasken haƙora ne da kuma wushiriya. As-sagaru ma'anan shi alfurjatu fil jabali, wato kaman kogon dutse shi ake kira sagaru, kogon dutse. To, sagaru in a baki ne ana nufin wushiriya. Duk wani gari wanda yake a bakin teku ana kiransa sagran wato wawulo wawulo ta ko'ina makiya suna iya afkawa su shiga as-sagaru ma'anan shi wushirya in tabas sama idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi yanjali zaka ga yana haske yanka shi zalama yana yaye duhu zaka ga wushiryarsa tana yaye duhu ka habbi gamamin kamar ƙwayar ƙanƙara wa sagaruhu lakal barqi yalma'u hasken haƙoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ce ƙwayar kankara hasken wushiryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ce walƙiya ce da take walƙawa haka sagaruhu habbul gamami iza bada ka anna sanayahu burukun talahabu wato haƙoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna kwaikwayon ƙwayan kankara ko yayyafi idan ta bayyana sannan wushiryarsa wane walƙiya mai walƙawa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mar yadda yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aflaja saniyatayn idza takallama ru'ya kan nuri ya kharju min bayni sanaya manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance mai budaddun haƙora ne idan yana magana zaka dinga ganin haske yana fitowa a tsakanin haƙoransa hindubnu abi hala kuma ya sifanta shi da cewa dali alfami mufallajul asnan ko muflajul asnan dali ulfami muflajul asnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yalwar baki ne mai budaddun haƙora a wata riwaya ashnabu mufallajul asnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai dajiyan haƙora ne sannan mai budaddun haƙora tsakanin haƙori da haƙori akwai gap kowane gap akwai haske sallallahu alaihi wasallam amma wushiryarsa ita ce mai faɗi yace wa hamatuhu uzmali sha'rin tarajjulun wa khafidu darfin sakitun fa wa yakhsha'u لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهامته عظمى لشعر ترجل وخافض طرف ساكت فهو يخشع وأحزانه موصولة بتفكر وإن قال قال الفصل والحق يرجع وينظر لهضا وهو للأرض غالبا يسوق صحابا والملائك تتبع واجد رسول الله يشبح دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع وجد رسول الله يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك أرقه ومثل رسول الله لم يحزى مشبع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salamullah shehu radiyallahu anhu yace wa hamatuhu kaga kokon kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma makwarkwadarsa uzuma yana da girma kwarai kamar yadda Hind ibn Abi Hala ya sifanta wa al-Imam al-Hasan alaihi salam da fadin sa da yake cewa azimal hamma rajul ash-sha'r in faraqat aqiqatu farraqaha wa illa fala yujawizu sha'ruhu shamata uznayhi idha huwa farah sannan a riwayar sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala shi kuma cewa yi dakhmur ra'asi dakhmul karadis manzo Allah mai babban kai ne amma wanda yawa jikinsa daidai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai manya manyan madauran gabobi ne wahamatuhu uzma kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma ne amma girman ba mai yawa ba yayi wa jikinsa daidai wato alhamatu ma'anan shi ar-ra's kan mutum wanda ke suna cewa saman kan mutum shine hama da kuma tsakiyar kan mutum al'ahwamu in ka jance al'ahwamu ana nufi al'azimul hama mai babban kai ana kiran shugaban jama'a hamatul qaumi hamatul qaumi sayyiduhum wa ra'isuhum wa hamatuhu kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uzma mai girma ne amma yayi wa wuyansa daidai wuyansa yayi wa kirjinsa daidai kirjinsa yayi wa cikinsa daidai cikinsa yayi wa cinyoyinsa daidai cinyoyinsa sun yi wa ƙafafunsa daidai wa daida. Babban kai abin yabo ne, domin yana taimakon mai shi a bisa riskar ilimai da kuma kamala, kuma dalili ne a bisa ƙarfin tunani da zurfin tunani. Mafi yawancin masu ƙananan kai za ka yi suke su ba su da hankali sosai, mafi yawa. Masu ƙananan kai ba su da tunani mai zurfi kamar masu manyan kai, kuma alama ce ta nagarta lisha'arin tarajjulun gashin da ya lullube kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tajiya a cikinsa ba a dunkule yake ba kamar yadda Hindu ibn Abi Hala ya sifanta Imam al-Hasan azimal hama rajul ash-sha'r mai babban kai mai tajajjen gashi wato Annabi sallallahu alaihi wasallama mai babban kai ne ko mai tajajjen gashi ne suna kiran kum almirjalu kum ɗin da ake taje kai idan mutum ya taje gashinsa sai a ce rajjala fulanun sha'arahu tarjilan wani ya tsefe gashinsa tsefewa ya gyara shi ya daidaita shi idan kuma gashinka ne sai ka ce tarajjaltu sha'ari tarjilan na taje kaina na tsefe shi tsefewa na gyara shi na daidaita shi idan za ka ba wani labari ne sai ka ce fa'anta rajilun, fa'anta rajilun, ba rajulun ba, rajilun, kai mutum ne mai tajajjen gashi, mai son kwalliya, wato gashinka bai ya mutse ba, bai duddunkule ba, amma idan ka ce rajulu kana nufin namiji balagagge, shi ne rajulu namiji balagagge, arrijulu shi kuma nan shi cinya zuwa ƙafa, shi ne rijulu, rijulu, cinya zuwa ƙafa. idan ka ce arrajilu kana nufi mai tafiya akan kafafuwansa sannan ana kiran magulmaci arrajilu eh magulmaci ba annamimi mai ɗaukar labarin jama'a ya kai ma wasu ana kiransa ko kuma arrajilu yani almasha'u bin namimati arrajilu mai ɗaukar gulma yana yawo da ita sannan duk kalmar da ta fita ba tare da tunani ba ba tare da kare waice ta daga wani ba ana kiranta kalamu rajilun kalamun rajilun murtajalun ta fita ne kai tsaye ba tare da na yi tunani ba, za ka iya irtajaltul kalama, na zo da wasu maganganu ba tare da na yi shawara ba, arrajilu gashi matsakaici wanda bai dunkule ba kuma bai tsefu ba, shi ne gashin kan manzo Allah sallallahu Alaihi sallama kamar yadda Hindu ibn Abi Hala yake ga Imam Al-Hassan alaihi salam azimal hama rajul shar azimal hama rajul sha'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai babban kai ne matsakaici mai tajajjen gashi wannan shine ma'anan wahamatuhu uzma bi sha'arin tarajjulun kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma ne kuma kansa akwai tajiya a cikin gashin kansa bai dunkule ba bai zubo ba ya zo a hadisi ummul mu'minin sai da Aisha take cewa kuntu urajjilu sha'ara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'idun na kasance ina tsefe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashin kansa kuma alhali ina cikin al'ada akan wannan ne mawaƙi ke cewa murajjalu sha'rin wajuhu rahburahatin sawa'ul hasha sadri azbul mu'addabu sallallahu alaihi wasallama gashin kansa da gashin gemunsa babu furfura gaba ɗaya furfuran goma sha bakwai ne har ya koma ga Allah tsakanin gashin kansa da gashin gemunsa dukkan in ka kirga furfura guda goma sha bakwai za ka samu a ciki sallallahu alaihi wasallam wa khafidu darfin sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan sunkuyar da gani ne, domin yana daga sha'anin duk mutumin da yake mai natsuwa, mai lura, mai yawan tunani, wanda ya shagaltu da Ubangijinsa, ya shagaltu da halin da yake ciki, mai ƙanƙan da kai da ɗabi'arsa, to za ka iske shi da'iman yana kallon ƙasa, da'iman za ka ga ya shuru yana duban alamar gaibi, yana tunani a cikin lamuran lahira. Shi yasa Hindu Abi Hala ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خافض الطرف نظره إلى الأرض أدول من نظري إلى السماء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan sunkuyi da gani ne khafida darfi shine wa khafidu darfin nazaruhu ila al-ardi duban sa zuwa ƙasa adwar min nazari ila sama ya fi yawan duban sa zuwa sama Allah ta'ala ya aiko shi ne domin ya tarbiyanci mutanen ƙasa ba mala'ikun sama ba domin kamun annabi ya zo ƙasa saman ya fara zuwa shi yasa sunansa a sama Ahmadu sunansa a ƙasa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk tarbiyyar da zai ba su ya riga ya gama da su yanzu ƙasa kawai yake shi yasa kallon sa zuwa ƙasa yafi yawa sallallahu alaihi wasallam kuma kallon ƙasa ya fi tara tunani wuri guda ko kai ne kake da tunani to ka kurawa ƙasa ido zaka ji tunanin ya taru wuri guda amma kana daga kai kana kallon sama kana wage-wage yanzu zaka hango wani abu da zai mantar da kai abin da kake tunani ba sakitun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan kawaici ne yana daɗewa bai yi magana ba kamar yadda Hindu ibn Abi Hala ya gaya wa Imam Al-Hasan alayhi salam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dawila sukut la yatakallamu fi ghairi haja يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم من زال الله صلى الله عليه وسلم ميس أوان كويتشيني بايا مغانا أتكون ونم بكاتا yana buɗe zance ya cika shi da sunan Allah in zai fara bismillahi in ya ƙare alhamdulillahi yana yin magana ne da matattarin kalmomi wato kalmomi kaɗan annabi ke amfani da su amma aljami'atu li ma'ani kasira kalmomi kaɗan amma sun tattaro ma'anoni masu yawa su ne a wurin malaman ilimin ma'ani suke kira al-ijaz al-ijaz kamar yadda yake faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi in ka bi hadisansa za ka ga irinsu da yawa, za ka je yana cewa kullu saidi fi jaufil fara, dukkan abin farauta yana cikin ɓauna, yana cewa man samata naja, duk wanda ya shiru ya tsira, yana cewa layul dagul mumin min juhurin marrataini, ba a harbin mumini ta rami ɗaya sau biyu, yana cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi. yana daga kyawun musuluncin mutum barin abin da bai dame shi ba yana cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shiru sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ya tambaye shi kai mun wasiya yace la tagadab kada ka rika yin fushi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakitun mai tsawon kawaici ne fa hawa yakhshau shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai bayyanar da tsoron Allah ne zahirinsa da kuma baɗininsa wato yakhsha'u bi basarihi wa yakhda'u bi sautihi yana tsoron Allah da idanuwansa yana sunkuyawa Allah da muryarsa ko ko kace yakhsha'u bi jawarihi wa yakhda'u bi qalbihi yana sunkuyawa Allah da gabbansa yana dukawa Allah da zuciyarsa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi inni la'arifukum billahi wa ashaddukum lahu khashya wallahi na rantse da Allah ni ne na fi ku sanin Allah ni ne kuma na fi ku tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu dakata a nan saboda ƙwarewar lokaci idan Allah tabaraka ta'ala ya kawo mu zuwa gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيا له واقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شاكر الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شاكر الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شاكر الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شاكر الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شاكر الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شاكر الله محمد يا محمد محمد يا